إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم واتقوا الله تبارك وتعالى فيما تقولون واعلموا أنكم محاسبون على ما تقولون وأنكم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عما تتفوهون به من الآراء وتتفوهون به وتذكرونه من الأحكام إما في أنفسكم وإما على الآخرين يا عبد الله اتق الله تبارك وتعالى فيما تقول واعلم أن الله يوقفك أمامه يوم القيامة ثم تعرض جميع أعمالك قولا وفعلا يقول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فاتق الله تعالى يا عبد الله فيما تقول من آراء ومن أحكام على نفسك أو على الآخرين ليس بعيدا عنكم حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكف لسانه قال له كف عنك هذا قال له معاذ يا رسول الله أئنا لمؤاخذون على ما نقول قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي لا شيء يكب الناس مثل ما يكب الناس في النار من حصائد الألسن حصائد الألسن هي أحكامها تقولاتها تلفظاتها آراؤها التي يلفظ بها المرء في كلامه على نفسه أو على الآخرين غيبة ونميمة وتقولا على الله وشركا بالله في الألفاظ وكل هذه الآفات من الآفات التي يجب علينا أن نحذر أنفسنا من الوقوع فيها ومن أعظمها القول على الله بغير علم الذي يقول على الله بغير علم ويلقي الأحكام جزافا دون النظر أولا إلى التحقيق والثبوت ويقذف الآخرين ثانيا دون النظر والتؤدة والروية فيما يعود إليه من آثار هذا القول يجب عليك أيها العبد أن تنظر وتتفكر في كل ما تقول وتعلم أن الله تعالى سيسألك عن هذا الذي قلته أو كتبته من حكم على نفسك أو على الآخرين اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله كما قلت وأن الله تعالى لا يترككم تظلمون الناس إلا والله تبارك وتعالى يجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam kamar kullum ina muku wasiya tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka tsoron Allah kullum muna bayanin fassararsa shine aikata abinda Allah ya umarni da nisantar abinda Allah ya hana bayan nan ‘ya'yan uwana daga cikin manya-manyan abubuwa da ya wajaba ba mu faɗakar da junanmu a kai shi ne musan cewa Allah maɗaukaki zai mana hisabi a kan abubuwan da muke faɗi wannan abin da harshenka yake fidda shi na lafazi na magana na ra'ayi na hukunci wanda za ka yi shi ko a kan kanka ko ka bayyana shi ko ka yi shi a kan wani to yana cikin abin da ake hisabi a kansa Allah baya barinsa haka kawai ya wuce kai tsammanin ka yi magana ba ta da tasiri a'a tana da tasiri ko ba a kan kowa ba tana da tasiri a kanka duk abin da bakinka ya buɗe harshenka ya ɗaga sama ya bugi ganda ya sauko ƙasa ya fidda harafi harafin da ya fidda ma'ana to za a tambaye ka akai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi bawa babu wani lafazi da zai fitar sai fa sai akwai masu kiyayewa da za su rubuta ka faɗi abu kaza na alheri za a rubuta maka sakamako na alheri ka faɗo abu ka za mummuna to za a rubuta maka kuma za a yi maka hisabi a kai to daga cikin manya-manyan abubuwa da ya waje ba mu sani ya bayin Allah shine waɗannan musifu da bala'o'a waɗanda suke hawa kan mutane sakamakon abin da bakinsu yake furici ko hukunci a kan kansu ko a kan wasu wannan su ake ce ma'afatul lisan musifu da bala'o'i waɗanda suke samun mutum sakamakon abin da harshensa ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi dama cewa dukkan gaɓuɓɓa suna kuka da harshe suna ce masa kai ne duk inda muka tafi kai ne kake jan mu haka mutum zai rika kuka da abin da bakinsa ya faɗi kuma Allah maɗauki ya gaya mana wannan kamar yadda na faɗa a wannan aya sannan ku tuna hadisin Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala an lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce da shi ka kiyaye wannan ya nuna masa harshe annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara da harshen yace ka kiyaye wannan bai ma kira shi da sunansa ba ta'ziman li sha'nihi ya ce ka kiyaye wannan ya yi ishara zuwa ga harshe shi ne mu'azu ya tambayi sai ya rasulallah ashe ana kama mu da laifi sakamakon abin da muke faɗi ma'ana ashe magana ma tana da hukunci sai annabi sallallahu ya ce ai kai canka ya mu'azu yanzu ashe akwai ma'ana ai babu wani abu da ya fi gaggawar girmusa mutane a kifa su a fuskarsu ko a karan hancinsu a jefa su a wutar jahannama ba abin da yake da gaggawar jefa mutum cikin wutar jahannama irin harshensa harshe da harshe ana shirka da Allah mutum ya rantse da abin da ba Allah ba da harshe ake zagin Allah da harshe ake zagin manzan Allah da harshe ake zagin musulunci da harshe ake yin izgilanci ga addini da harshe ake annamimanci da harshe ake giba to wannan harshen babu abin da yake da gaggawar ya jefa mutum cikin wutar jahannama irinsa in mutum ya yi shiru bai ce komai ba ba a san inda ya dosa ba kuma duk duniya ba wanda ya isa ya dora masa hukunci akan ya ce kaza ko bai ce ba amma daga kafurta furcinka shine ma'aunin hankalinka idan baka sani ba yadda mutane suke kallon ka in kai shuru to in kai magana a nan ake auna wane wanne irin tunani ne da shi wane ne tsatse ne wane gaɓo ne wane wawa ne wane mai nutsuwa ne wane mai hankali ne saboda furucinsa da haka ka kiyaye furucinka malam ibnul qayyim yana cewa rahimahullahu ta'ala za ka ga mutum zai iya kiyayewa cin halal ya kauce wa cin haram yana da kwaɗayin akan ya aikata abin da yake shine daidai ga gudun duniya ga addini duk inda ake aikin addini yana nan karatu ne sallah ce sallar dare to amma wani abu ya gagare shi shine kiyaye harshe harshensa ya fi ƙarfinsa harshen nan zai iya sanya ya yi furucin da zai rusa masa duk waɗancan ayyuka harshenka zai iya lalata maka sallolin farilla harshenka zai iya lalata maka sallolin nafila harshenka zai iya lalata maka duk azumin da kake yi musamman harshen da aka yi amfani da shi aka yi ayyukan saɓon Allah irin waɗanda na bada misali manya daga ciki rantsuwa ba da sunan Allah ba shirka kamar da na ba da misali izgilanci da addini zagin addinin musulunci sannan ago giba da taiwa mutane sauƙi yanzu mutum in ya zauna yana ganin kamar bai aikata aikin komai ba in bai faɗi wani ya zage shi ba wane kaza wane kaza kuma musamman da muka samu kanmu yanzu a cikin musifar social media din nan haka kawai mutum ya zauna a gida ya ɗau wayarsa ya rubuta wani abu ya manta cewa Allah zai tambaye shi a kai wani abun ma hukunci ne akan abin da ke cikin zuciyar wani wani nan baka zauna da shi ba baka tambaye shi ba ya yi furuci baka san dalilin furucinsa ba amma kai masa hukunci abubuwa biyu na kissoshi akwai darussa a cikinsu wanda ya wajaba ɗaliban ilimi da duk musulmi su ɗau darasi a ciki kissar bawan Allah mai yawan shan giya wanda aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu har sau uku ko hudu yana shan giya ai masa haddin bulala a sallame shi ya sake sha a dawo da shi ran da aka dawo da shi na ƙarshe har wani ya buɗe baki a gaban manzon Allah sallallahu ya ce kai ko Allah ya tsine maka yaya za a yi kai ta dawowa annabi ya hana ka abu kaza kana zuwa kana yi ana ma bulala kana dawowa me kai tsammani annabi sallallahu zai shuru annabi bai shuru ba sai dubu mai tsini wannan ya ce kar ku tsine wannan bawan Allah kada ku tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shaida cewa wannan mutumi da kuke gani yana son Allah yana son manzon Allah a gaban manzon Allah aka yi wannan wani ya tsine masa yace wannan makiyin Allah ne mai sabo ne yana yawan shan giya da yana son Allah da yana son manzon Allah da bai da bai kara shan giya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shaida yace kul kuka sake tsine masa yana son Allah yana son manzon Allah inda Allah bai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke zuciyarsa ba za mu san wannan Hatim ibn Abi Balsha'ata ɗaya daga cikin sahabbai lokacin da ya rubuta wasiƙa ya baiwa wata mata ta kai wa mushrikai a Makka a tsare masa dukiyarsa saboda da yayi hijira bai bar dukiyarsa a hannun kowa ba yana tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je ya ci maka da yaƙi dukiyarsa za ta koma ganima ya rubuta takarda matar ta sa a kitsanta ta ɓoye a gashinta Allah ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon suratul mumtahina ko mumtahana aka zo da matan nan aka zo da mutumin aka buɗe aka tona asirin wannan bawan Allah aka duba takarda ya rubuta a mutum sahabbai suka tashi a lokacin nan ya rasulullah ba mu dama mu sare wuyan wannan mutumin saboda me zahirin abin da ya aikata menene in kai masa hukunci da zahiri to ya hada za a ce ya hada kai da kafirai ya aika musu takarda a sirri saboda yana son su wannan hukuncin in ya tabbata mutum ya ambata ya yi shi a ɓoye yana son kafirci a zuciyarsa yana haɗa kai da kafirai don a ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne shi ake to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ba wannan shine saƙon mutumin ba magana ce don kare dukiyarsa wata maslaha ce ta duniya ba ƙin musulunci ba a lokacin da za a farwa wannan mutum ya ce a'a ku kyale shi shi ma mai san Allah ne mai san manzan Allah to kaji mutum zahirinsa ya yi aikin da kai in kai ne za ka yi masa hukunci za ka ma kafirta shi amma annabi sallallahu alaihi ya tabbatar masa da imani don haka kai waye za ka ɗora kanka kawai da hukunci akan mutane bisa abin da ke cikin zukatansu wane kaza wane kaza saboda kawai babu muraqaba ba a bibiyar mutane kowa ya faɗi abin da yake so yana ganin ya zauna lafiya saboda kawai mu a ƙasarmu kowa yana da damar ya faɗi abin da ya ga dama ba mutuncin mai mutunci ba darajar mai daraja haka kawai mu aikin samarinmu shine mu faɗi kaza mu faɗi kaza wannan abin ba za mu daina faɗarsa ba dole ne tunda ya saɓa wa hukuncin Allah ko kana so ko ba ka so za a faɗe shi zagi kuma ka ci gaba da yi in an haɗu a gaban ubangiji kuma sai Allah ya hukunci amma lalle wannan mummunar tarbiyya da muke ciki a yanzu samarinmu suka ɗauka in ba su tuba sun koma hanya wadda Allah ya yi umarni a bita kyakkyawan zato ga 'yan uwansu muminai a daina giba a daina annamimanci a daina hukunci akan zukatan mutane in baka bar wannan ba kai ne zaka shiga uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa shine al-muslimu musulmi ya sanya masa alifun da lam ta ma'arifa al-muslimu al-ma'rufu al-muslimu haqqan al-muslimu al-ma'hudu annahu muslim من هو من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمين حقيقة مسلمين دا أكا فانششين مسلمي مسلمين دا إن أكا فتكلمر مسلمي دا شي أكي فشين مسلمي واندا ‘yan uwansa musulmi suka kuɓuta daga harshensa bai cuce su ba bai zage su ba bai ci mutuncinsu ba kuma suka kubuta daga hannunsa bai zub da jininsu ba bai saci dukiyarsu ba bai kuma yi musu wani abu na duka da sauransu ba don haka ya kai bawan Allah kana son musulunci kana so ka zauna a musulunci musulunci da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tausayi na rahama na jin kai na da'awa da hali mai kyau to sai ka kintsa harshenka kuma wallahi ka sani cewa duk abin da ka rubuta a social media duk abin da ka faɗa da bakinka Allah zai tambaye ka akai kuma wallahi baka san wane ne zai yafe maka ba wane ne ba zai yafe maka ba mu ne kullun zunubi safe da rana da daddare mu muka fi bukatar mu aikata aikin da Allah zai kankare mana waɗannan zunuban amma kullum maimakon wannan mun fi so mu ɗora ma kanmu saboda mun fi kowa hankali mun fi kowa sanin abin da ya kamata malamai ba su tsira ba shugabanni ba su tsira ba wani ubansa ma bai tsira ba sai ya zage shi saboda kawai bambancin ra'ayi ya jama'a wallahi musulunci ba haka yake ba kai ne za ka yi haƙuri insha Allah muna kan tarbiyyar haƙuri babu wanda za a yi masa wani abu ya rama da cin mutunci sai face shi ne ya faɗi amma tarbiyya ita ce kai haƙuri ka kau da kai umarnin Allah shine wa a'rid anil mushriki wa a'rid anil jahili ka kau da kai daga wawaye ba a kula maganar wawa kuma maganar mutane ya kamata malamai kada ka bari kana malami maganar mutane ita ce za ta sa ka ɗauki mataki ko kar ka ɗauka gudun a zage ka Allah kuma Allah shi kadai shi ya waje ba a kan ka riƙa yin abu saboda shi ba don jin daɗin wane ko jin zafin wane ba in ba haka ba sai kai hasarar ladanka Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله ka sanya mu miƙaƙƙu a cikin bayinka ka miƙar da zukatanmu ka miƙar da harsunanmu ka miƙar da hannayenmu ka miƙar da dukkan gaɓuɓɓanmu zuwa ga ɗa'a gare ka da nisantar abin da ka hana Allah ka sanya mu cikin mafi adalcin mabiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mafi ilimi masu aiki da ilimi mafi adalci da aiki da adalci kuma mafi tsayuwa waɗanda za su zama gobe kiyama ba za su yi nadama akan abin da suka faɗi ko suka aikata ba ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka kintsa mana lamari na alheri a wannan ƙasa duk abin da za a kintsa mana na lalata wannan ƙasa Allah ka kawo ƙarshen sa wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka ba mu shugabanni na kwarai Allah ka kintsa mana halin da za a shiga ko aka fara shiga na harkokin siyasa ya Allah da mai kintsa alheri da mai kintsa sharri babu wanda zai buya maka ya Allah ka taimaki dukkan wanda shugabancinsa alheri ne ga wannan al'umma duk wanda shugabancinsa sharri ne ga wannan al'umma Allah ka saba shi ne zai samu ba Allah ka taimake mu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin